يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a ne daren sha biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1435 daidai da sha biyu ga watan shida shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 21 daga cikin jerin giyar waɗannan karatuttuka na littafin hikmatun min tarikh wallafan malam dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wajen bayani na gaskiya da tantance me asalin rigingimun da suka faru tun daga mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa shekara ta 61 bayan hijira ma'ana zuwa kashe sayyidina Husaini a shekara ta 61 bayan hijira da tantance rigingimun da suka faru waɗanda su ne suka raba kan al'umman nan da yanzu ake cewa musulmi idan jama'a masu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya muna ta jin ainihin abubuwan da mala yake karanto mana dangane da mas'aloli masu muhimmanci waɗanda suka faru a zamanin halifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu mun zo kan magana akan gazu sha inda muke jin wato yaƙe-yaƙe waɗanda sojojin musulmi suka kai ƙasashen ainihin suriya kenan a yanzu za mu tashi a inda mala yake cewa a cikin shafi na hamsin da biyar mimman sharaka fi ma'arikatil yarmouk min kibari sahabati daga cikin waɗanda suka zama sun yi tarayya haddasu aka yi wannan yaƙi na yarmuk daga cikin sahabbai akwai abu ubaida ibn jarrah abu ubaida wanda shine aminu hadhihi umma akwai kuma az-zubair ibn al-awwam wanda ainihin wato al-imam ibn kathir yake cewa a cikin al-bidayah wan nihaya cewa az-zubair dan awwam shine mafi falala daga cikin dukkanin sahabban da suka je wannan yaƙi akwai kuma ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai shine Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu akwai kuma wani babban sahabi shine Abu Darda'i wani babban zahiri ne daga cikin sahabbai wannan sahabi yana da labarai masu ban sha'awa game da zuhudin shi da gudun duniya da irin yadda ya ɗauki rayuwa musamman bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin mun yi kokarin kawo su daga cikin labaran waɗannan sahabbai wanda yake son ji sai kuma ya karanta kaset na baya ko kuma ya karanta a cikin ainihin littattafai da suka yi magana akan tarihin sabai irin usdul gaba irin ainihin wato al-isaba ta ibn hajar al-asqalani da ya irin littattafai irin wannan Allah ya shirya da sannan akwai sahabi Abu Hurairata babban ainihin wato malamin hadisi a cikin sabai akwai kuma Shurhabib ibn Hasana akwai Amr ibn al-As da Abu Sufyan ibn Harbin da Yazid dan Abi Sufyan da kuma Ikrimatu ibn Abi Jahl waɗannan duka suna daga cikin waɗanda suka je yaƙi ba ma kawai wanda suka je yaƙi ba wanda suka yi abun a zo a gani amur dan as yana cikin kwamandoji shahabil dan hasna yana cikin kwamandoji abu sufiyana ba kwamanda ba ne a yaƙin amma ya naɗa kanshi kamar wani wato sankira wanda yake bi runduna runduna yana ziga mutane yana tuna musu falalar jihadi yana ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ta yin wannan aiki sannan yazid dan abu sufiyana yana daga cikin ainihin ma shahidai a wannan yaƙi da shi da ikrimatu dan abu jahal ina fata mun gane wannan to wani yaƙi ne ake ce ma yaƙin yarmuk din gashi nan zai mana bayani takaitacce dangane da yaƙin yarmuk malam yace kana adadu jaishil muslimina sab'atun wa ishirina alfan yawan sojojin musulmai ya kasance kwatankwacin dubu ashirin da bakwai ne wa adadu jaishin nasara ishirina wa mi'ata alf yawan sojojin kafirai kuma wato dubu ɗari da ashirin a ji sun ninka musulmai wajen so biyar ko fiye da haka dama duk wani yaƙi da ake na musulunci zai ka duba tarihin shi ba taɓa yaƙin da musulmai suka fi kafirai yawa ko shiri ba kullum kafirai su suka fi musulmai yawa kuma su suka fi musulmai shiri amma Allah yana ba da nasara ga musulmai in sun cika sharɗin nasara da Allah ya gindaya shine farko tsantsagwaren imani da ikhlasi cewa dan Allah suke yi da kuma jajircewa akan abin da suka je amma idan ya zama suna da fasikanci ko maguzanci ko shirka ko wani mugun abu a gindinsu ko kuma koda suna da imani amma ba su jajirce ba sai Allah ya kyale su dabarunsu kar tarihin yakin hunain wa yawma hunainin id ajabatkum kasaratukum falam tughni ankum min Allah shay'a ranan yakin hunain musulmai sai yawan su ya ba su sha- ya burge su cewa a mu da muke cin nasara ba mu da yawa to ina kuma ga yau muna da yawa to tunda dai muna da yawa yau duk tsiya ko tsiya ko da arziki kai mun ci nasara haka wasu suka faɗa sai Allah ya nuna musu sam nasara ba daga nan take zuwa ba shi sa kada taron yan bid'a jama'a ya dinga baka tsoro ka ce wallahi yan shi'a sun fi musulmai yawa to sai mene dama ya kamata su fi yawa saboda wala qaddara ala jahannama katira min al-jinni wal ins da ya- da ya kake tsammanin za a cika wuta in mutanen banza ba su yawa ba kuma manzo Allah yake cewa ƙarshen duniya mutanen kirki za su zama yan kaɗan masu amana sai an dinga cigiya gari gari ma'ana yan kaɗan ne masu riko da sunna ya ce yan kaɗan ne masu gaskiya yan kaɗan ne za ka kaji sojojin musulmai dubu ashirin da bakwai sojin kafirai kuma dubu ɗari da ashirin yadda aka yi aka haɗa wannan sojojin shi ne da musulmai sa da sojojinsu daban-daban waɗanda za su kai farmaki wurare daban-daban to amma da aka ji labarin waɗannan kafirai sun yi gayya ga baki ɗaya sun taho sai aka rubuta wa halifan musulunci sai na bakar saƙo cewa ga halin da ake ciki shi ne sai to dukkanin kwamandoji su taho gaba ɗaya a haɗa wuri ɗaya don ya zama an iya tunkara waɗannan kafirai to menene ya faru mala ya ce wa arsalal umarau ila abi bakrin wa alimunahu bima waqa min al-amr al-azim waɗannan shugabanni su abu ubaida suka aiwaka da sayyidina bakar sako suna gaya mashi halin da yake ciki wa talabu minhum madadan suka nemi ya ƙara musu sojoji fa kataba ilaihim sai ruta musu wasiqa an ijtama'u cewa gaba ɗaya ku haɗa wuri ɗaya wa kawwanu jundan wahidan ku haɗa runduna ƙwaya ɗaya fa antum ansarullahi ai ku masu taimakon addinin Allah ne wallahu yansuru man yansuru Allah yana taimakon wanda yake taimakon addinin Allah wa yakhdhulu man yakfuru Allah kuma yana wulakanta wanda yake kafirce ma addinin Allah walan yu'ta mithlukum an kalla ku sani da cewa ba za a ci nasara akan irin ku ba dan karancin ku kamar yadda muka faɗa irin ku masu imani masu yaƙini masu yadda da gaskiya waɗanda suke yi dan Allah waɗanda abin da suke nema kawai shine lahira za ka zo ka ji an tura wani ɗan leƙen asiri ya je kwana a cikin musulmai ya zai ce wa jama'a shi kai jama'a wallahi ba za mu yaƙi da waɗannan mutanen ba ya ce wallahi na ga mutanen da sun fi son mutuwa ne akan rayuwa na ga mutanen da wallahi sun fi son a kashe su akan su kashe sai wani ce to idan ku da abin da ka faɗa da gaske ya ce to wallahi gara mu mutu din kawai gara ba mu ba yadda za a yi mutu nasara akan su to haka lokacin musulman farko suke jama'a shi sa suka yi nasara akan kafirai mu ko musulman yanzu gaba ɗaya muka canza da abin da kafirai suke na barna da cin amana da fasikanci da magudancin wajen muna yi yanzu duk irin satan kuɗin gwamnati da ake a ma'aikatu da wuraren ayyuka yadda musulmi ke haka kirista ke yi. zina musulmi na yi kirista na yi shan giya musulmi na yi kirista na yi haka ƙarya haka sata haka fashi haka kisan kai kowane jinsin mutane da addinan suna yi to da me za mu musu wa'azi kenan da me muka ɗara su jama'a da haka sai zama Allah ya kyale mu kawai da rayuwarmu idan wanda zai yafi dabara ko yafi shiri ko yafi tsara abubuwan shi sai ya ci nasara akan dayan Allah shi kyauta shi kenan sai ya ce lakin min tilqa'il dhunubi sai dai ya zama an zakke muku ta bangaren zunubai fahtarisu minha ku tsorci zunubai jama'a akwai wata kissa da aka rawaito daga cikin yaƙe-yaƙen musulmai zan iya tana zamanin wani sarki bane sojin musulmai suka kai farmaki wani gari suka yi suka yi nasara kan wannan kafirai al'amari ya gagara har suka dawo sansanin su aka yi kwana uku ana yin haka suka rasa yadda za su yi da kafiran nan sai wani a cikin su muke ce kai jama'a mu ji tsoron Allah mun san ka'ida addinin nan lalle akwai wani zunubi da muke yi kowa ya ji tsoron Allah a tsaya duba wani zunubi yake a wajen nan shikenan aka yi shuru ana ta tunani wani zunubi ne yake kowa ya rasa zunubin da yake babu wani wanda yake wani fasikanci na a zo a gani can sai wani ya ce af ga abun da ya faru jama'a ba ma yin asuwaki mun manta sunna nan ba ma yin asuwaki aka ce gaskiya ne kawai sai wani ya je ta karyo abun nan darbejiya ya zo ta raba mutane kowa ya ta asuwaki ashe a cikin wurin akwai sojojin kafirai yan leƙen asiri suna komawa cikin gari suka ce wallahi musulmai suna nan suna ta goge baki gobe za su ci naman mu ne wannan rahoton da suka kai sai gaba ɗaya kafaran suka tsorata sanadiyar tarwatsa su kenan da aka kamo bayi suna ta kuka cewa shi kenan mu an cinye mu ko mun zama nama sai wani ce wani irin kun zama nama ya ce ai an ce mana kuna nan kuna wasa haƙori za ku cinye mu sai ka dala kafirin banza sunna ce ta annabi muka manta a shahid shine ka duba ka ga yadda mutane suke wato wulakanta sunna kamar ta asuwaki a shata ya zama sanadiyar cin nasara Allah ya juya ta zuwa ta zama dalilin da yasa kafiran suka tsorata haka ta nasara a kansu don haka jajircewa akan addinin musulunci shine kawai nasarar mu jama'a ya kamata mu san wannan Allah ya sa mu dace ثم قال أبو بكر والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد يتي والله سينا سنيا كرسوتين نن wani waswasi sai na shagaltar da su daga waswasin kafircin su zan tura musu Khalid dan Walid Saifullah al-Masnun kenan a lokacin shi yana kasar Iraki wa ba sa ilaihi bil Iraq li yaqdima ila Sham sai sayyidina Abubakar ya aika wa Khalid dan Walid sako zuwa kasar Iraki cewa lalle duk abin da yake yi ya nada wani wanda zai wakilce shi a nan iraki shi kuma ya kama hanya da sojoji ya tafi kasar sham wa in wasala ila shami fa huwa al-amiru ala jami' cewa idan ya kai kasar sham to ya zama shine babban komanda duka sauran komandoji su dinga aiki a karkashin shi fastana wa Khalid bin al-Musanna bin Haritha sai Khalid dan Walid ya daura wani mai suna al-Musanna ibn Haritha ya zama shine wato na'ibinsa a nan kasar Iraki وتوجه إلى الشام مسرعا في تسعة آلاف آلاف وخمسمائة سيكام هنيا تكن ثوري تارد سوجوجي دبو تارد أريبيا قالي أكم ونسان دبو أشرين دبقوي كو أنا ني خالد أن ولي يرون قواري وشن دبارش تاج وسلك طريقا لم يسلكها أحد قبله اختصارا للطريق sai kama wata hanya wadda babu wanda ya taɓa hanya daji ne ya kama kawai yanka ya tsaya ya yi study map jama'a musulmai tun a wancan lokacin suna da ilimi na map reading na iya karanta dazuzzuka da hanyoyi ta ina ya kamata a bullo tafiyan daga inda yake zuwa garin da za su je tafiya ce ta kwana goma sha hudu akan abun hawa kwana tafiya kwana goma sha hudu ne akan rakumi sai ga cewa in ya bi hanyar da aka saba bi kafin ya kai watakila an riga an yi musulmai rauni ko illa ko sun shiga cikin damuwa na jiran tahowar sojojinsu da haka sai ya nemi wasu masana wanda suka san dajin ya nemi shawararsu cewa ta ina ya kamata ya bi ya kai garin nan da za shi yarmuk ba tare da ya ɓata irin wannan lokacin ba wato yana neman yanke kenan sai ka ce mishi to ga dai wani daji amma babu hanya a ciki amma wannan daji in ka bi shi to tafiya za ta ragu da fiye da kashi sittin ma'ana inda za a yi kwana goma sha hudu a cikin kwana biyar shida zuwa bakwai za a kai garin suka ce mashi amma in dai baka kai wuri kaza ba kafin kwana biyar za ku halaka saboda bala'in yunwa da kishirwa da wahala da ke cikin hanya ya ce ba ku da ka sai an shi wani mutum a matsayin wato mai nuna masa hanya shine nafi guna umair فاجتاب البراري يرى قفا وتك البراري شنو فاجل لاند الارض الازرع قصد با تبا نوما ko kiwo ko gini tana nan yadda Allah ya halice ta kana bin hanyar kamar yanzu kama hanyar Lagos kurmi sai ga daji mai yawa wajen cikin ne nan da kwara gashi nan iya ganin ka ba gona ba gari babu shuka babu hanya babu tsoro babu titin jirgin kasa yana nan yadda yake haka kawai tsaba daji ne ko to nan shi ake ce ma albarari ina fata mun fahimta al'ardu al'azra ko kuma virgin land wanda ba a taba mishi wani ba a taba cultivating din shi ko a zuya shi daga Allah ya halice shi ba to irin wannan hanya ita ya bi wal qifar da kuma tsaba ragen sahara shine al qifar wa qata al audiya ya dinga tsallaka wasu kwazazzabai wa akhadha ma'ahu dalilan ya tafi da wani mai wanda yake nuna mishi hanya wa huwa nafi ibn umair an-ta'i abubuwan da ya a lokacin shine gashi nan za mu je cewa kana ardan mu'tisha ƙasa ce mai ƙarancin ruwa falamma faqadul ma'a naharul ibla wasaqu ma fi ajwafiha lil khayl je tafi da ma ya tafi da dawakai da raƙuma to kafin ya tafi waɗannan raƙuma sai aka ba su kishi aka hana su shan ruwa kamar kwanaki uku zaka da suka zo shan ruwa suka sha ruwa mai tarin yawa jama'a raƙuma ne masu yawa sai aka kora su aka tafi da su aka kama ko bakin kowanne aka saka mishi sun fita aka ɗaura bakin shi yadda ba zai ci abincin ba ya buƙaci wani ruwa ko kuma ya buƙaci digestin ɗin abincin da yake kikar abincin da yake ma'ana yanzu ruwan da ke cikin su kamar wani rizabuwa ne aka tafi aka tafi ana da buƙatar ruwa wanda dawakai za su sha tunda su ba su jure kishi irin na raƙumi su don mutane su amfani da shi sai a soke raƙumi guda a gasa naman a ci sannan a ciro ruwan da ke cikin cikin shi a yi amfani da shi haka suka dinga yi. lokacin babu wani rigaguwa babu tankin ruwa babu wani ne sunan shi siwe irin wannan wannan abun yan gayu dinnan ne sunan shi ma dispenser ko babu irin waɗannan abubuwan yan gayu babu su haka suka dinga wanda biya da ma ku duba irin fasaha ta musulman farko shine ce wa naharul ibla suka dinga yanka raƙuma wasa qauma fi ajwafi halil khayl suna shayar da dawakai da abin da ke cikin waɗannan wa wasala fi khamsati ayyam Allahu akbar cikin kwanaki biyar sai ga Khalid ya cinye tafiyar sati sati biyu wa kana qad qala lahu ahadul a'rab dama wani mutumin kauye ya ce mishi qabla masiri kafin ya taho in anta asbata inda shajaratul fulaniya fi yaumi kaza in dai ka iya zuwa wurin bishiyar nan wata bishiya da aka yi alama da ita kenan ko rana kaza na jauta an tawaman ma'aka yace za ku tsira kai da suke tare da kai wai lam tudrik ha in ko ba kai ba kafin lokacin halakka an tawaman ma'aka to za ku halaka gaba ɗayan fa asbahu indaha suka wayi gari da asuba suka gansu a wannan waje fa qala sai Khalid yake cewa inda sabahi yuhmadul yahmadul qawmu sura ya ce idan gari ya waye ne mutane suke gode ma tafiyar dare fasarat masalan wannan sai zama karin magana saboda ya ji daɗin tafiyar da suke cikin dare san tafiya gari na wayewa sai suka gansa wurin da suke sai ya faɗi wannan magana ita zama karin magana domin larabawa dama suna da al'adar ɗaukan karin magana daga zantukan manyansu ko shugabanninsu ko masu hikimarsu akwai irin haka da dama daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama da bakin wasu daga cikin masu hikima wani ma daga bakin yara ne ko mata in dai mutum faɗo ta magana haka mai hikima kawai ta zama abun kwaikwayo har yanzu yarurruka rayayyun yarurruka suna da irin wannan kwaikwayon domin ɗabi'a ce ta yarurruka ba muhalli ne na ajin yare ba kar mu saki layin da muke magana akai to a takaice wannan sai zama karin magana a bakin mutane وخرج رجل من نصارى العرب يجس امر الصحابه wanda daga cikin kiristocin larabawa zan yakin ba larabawa bane amma akwai larabawa da ke kewaye da su sun rassa da ire-iren su yanzu ka aiko wani balarabe ya musu leƙen asiri da ya zo faƙala da ya je sai kuma yake ce musu wajattu qauman ruhbanan billayl ce na ga wasu mutane ne masu bauta da dare in dare sai bauta sallah da karatun alkur'ani da istighfari wa fursanan bin nahari sannan kuma jarumai ne mahaya in gari ya waye yace wallahi na gansu cewa law saraka fihim ibnu malikihim laqata'u da dan gidan sarkin su zai yi sata da sun yake hannun shi saboda adalci auzana ko ya zina la rajamu da sun jefe shi fa qala qa'im qa'idur rum sai shugaban rumawa yace wallahi kina rantsi da Allah la in kunta sadiqan in dai abin da ka faɗa gaskiya ne la batsunul ardi khairun min zahariha ya fi mana alheri kawai a kashe mu huta ba za mu iya da mutanen ba saboda mene suna da adalci a addinin su da rayuwarsu to shine mu abin da muka rasa yanzu mu san kai yayi yawa da da abin nan da da san ainihin wato da rashin gaskiya da rashin amana yanzu duk abin da gara ma kasan nan zaka iya shiga kwan lafiya inda akwai abin da ka taka in ka taki kuɗi ko mukami ko sarauta ko dangi kai ko taurin kai man kataka da iskanci sai kai abin da zara ma sai kwan lafiya Najeriya takin ta shine kai komai kuma ba komai wannan shi takin Najeriya kai komai ma'ana duk abin da gara ma kai kuma ba komai babu abin da za a maka shine tsantsar abin da yake da suna lawless society al'umma wadda babu doka doka ko tana rubuce ne a takarda kuma ana aiwatar da ita ne kawai akan waɗanda ba su da galihu shi sa doka ta ƙi shi sa doka ta baya bayan nan ta ƙi shi ne doka hana yin goyo akan mashin saboda a rediyo 'yan sanda su dai kamata su kare dokar suke cewa wai su ba su fita ba wai su suna da buƙatar su hau mashin su biyu a rediyo aka sa wannan kowa ya ji to sauran mutane ba buƙatar ke kai su ba jama'a kowa buƙatar ke kai shi ba muhimmancin buƙatar mutane wanda suke siya da kansu da buƙatar ku da gwamnati ke sai muku gwamnati ta sai muku kowa ɗaya ɗaya tunda kuɗin da tana da su da yawa wani kuwa sai an bashi bashi ko aro ma yake danawa wani an rage mai hanya wani hawa yake na ashirin a yi drobin ɗin shi ya ƙara sayin da shi amma ku da ake siya da kuɗin gwamnati ba kuka ce wai ku ba za ku bi dokar ba ƙarara ba a shiri wanda aka yi domin nuna alfanun dokar mutane suka bugo ya cewa to ya za su bi doka bayan yan sanda ba sa bi sai yan sanda suka mai da martani cewa ya baya ce su su bi doka can you imagine the level of wato abin nan insensibility da mu- da muke rayuwa a ciki da aka dauka ganin ta ki aiki da ma duk da mu a matsayin mu na ahlus sunna masu manhajin salafiyya mun ta gaya ma yan uwa cewa a yi hakuri a bi dokan domin shine ka'idar shari'a idan aka sa doka kuma kuncinta matsayin ka na musulmi abinda manzo Allah ya ce shine kai hakuri ka bi wannan hakurin akwai ladan shi abinda manzo Allah ya ce kenan kai hakuri kar kai tawaye sai ka kwana ciki duk da mun san doka akwai zalunci a cikinta amma kamar ka ce ma jama'a su yi hakuri kuma kar su yi Allah ya isa domin annabi ya riga ya yi ba sai ka mai ta ba manzo Allah ya ce man waliya shay'an min amr ummati fa shaqqa alaihim fashqiq Allahumma alaihi haka bukhari ya zo da muslim ya Allah duk wanda ya jagoranci al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta mai manzo Allah bai ce Allah ya tsananta mai a duniya kawai ko a lahira ba jam jam'i kawai ya bata abu ne da ka tsanani da dukkan abun da zai iya hawa karkashin ma'anar shi da haka mun ga mutane su yi hakuri su gudu kan su yi hakuri amma muna faɗan waƙi ne cewa dokar ta ki biyuwa kankana mutane za ga mutane suna goyo abin su wala ya kafu na uku ba saboda me saboda doka an ɗaura ta ne kawai akan talakawa waɗanda ba su da galihu duk doka da aka ba nan wanwe ne shugaban za su karya ta nan ba a bi za su karya ta yau ba a fitowa za su karya ka a saci kuɗi za su sata sai yaushe doka za ta yi aiki ko kuma ko mutum ya yi laifin an kama shi sai wani ya zagaya sai ya amso shi ko mummunin laifin nan tun daga kan shirya juyin mulki wanda shine laifi mafi tsanani misali a dokar Najeriya har zuwa kisan kai sai mafi tsanani a dokar musulunci ko makamanta haka ko to amma duk abin da kai mutum da kai kisan kai ana ganin suna yawa gani kwana kwanan na ko mutumin da ya mata shi dukan tsaya a garin nan da ba da ciki ta zubar da ta zo cikin ya zube garin zubewa cikin ta mutu yana nan yana yawa a gari ina san kaddiya kuma wannan ba wai kyale shi na yawa a gari ba har zuwa ki ana mai gaisuwa ana Allah ya jikanta kuma nan bayan mako kaɗan sai ga ɗan wani anguwa ce na ya ce su kuma za a bar shi ina da dala a nan shi haka muke rayuwa ba ko da ka je yanzu ka yi mai tunani sannan sun kama shi ɗan uwan shi za su zagaya sai su ba da wasu ƴan dubbannai sai a sake shi gan shi yana yawo to wannan shi hana doka ce aiki gaba ɗaya a ƙasar nan jama'a kuma shi sa gaba ɗaya al'amarin mu bai taɓa gyaruwa ba a yadda muke haka na rantsi da zatin Allah wanda numfashi na kiyanin shi da abubuwa su gaba da lalacewa in ji a yadda ake haka ne haka kowa sai ya gyara kanshi tukunna sai zai fata wani yake Allah shi da mu shine wannan wannan dan leki asiri ya ga musu cewa ga halin da ake ciki walamma aqbala Khalid min al-Iraq yayin da Khalid ya taho daga Iraki da ke huwa julun min nasar al-arabi fa qala lahu ma akthar rumi wa ma aqalla al-muslimin da wani ya gani shi ya taho wai zai bashi tsoro sai ya ce kai wallahi turawa nan suna da bala'in yawa a musulmai yan kaɗan ne فقال خالد wai haka a tukhawifuni bin rumi yace kai yi mun shuru mutumin banza ni kake ba tsoro da da wai wasu turawa masu yawa innama takfurul junud bin nasr yace abin da ke ba sojoji yawa shine nasara sai an ci nasara ake ba lissafin soyayya suke da yawa wata qillu bil khallal sai kuma wanda suka fadi su ne za a fata da su yan kadan ne la bi ardin rijal ba da yawan mazaje ba yace wallahi yace na rantse da Allah lawadittu annal ashqara bari'a min waji'i na so a ce doki na al ashqaru sunan dokin ne ya warke daga rashin lafiyarsu wa annahum ud'iful adada su kuma a ninka yawan su ce abin da nake so kenan inda doki na lafiya lau a ce an ninka yawan su ka ji mara je kenan jama'a kai wato sabai jama'a gwara zani in ka karanta wannan kissa tarihiyar muku dinnan ba a littafai mutawwalat jama'a a je a karanta a cikin tafin albidaya wannan haya ka ji irin gwagwarmayar da aka yi ana saboda waɗannan kafiran sama da dubu ɗari da ashirin fa yadda labarin ya zo tattawa suka yi gaba ɗayansu zuwa guda wai za su kawai naɗe musulmai da musulmai suka ga haka sai suka ce suna da magana aka naɗa kwamandojin suka tafi suka je suka shiga har gurin kwamandan kafiran nan su khalidu da su abu ubaida suka je aka shimfiɗa musu tabarma ta alhari ne suka ce ba sa zama kan alhari ne in yana so ya sako ƙasa su zauna inda suke zama ya haramta a addinin suka mai wa'azi cewa to ya kake gani za ku iya musulunta ya ce a to za ku ba da jizya ya ce a sai dai yaƙi ya ce ai na sani inda na ga dama ba ku jizya sai in ba ku don na san babu abin da ya fito daga garin ku da ku daga garin ku sai yunwa sai na ba kowa dirhami goma goma ku kwana Khalid ya ce mashi abin da ya fito da mu ka san me ya fito da mu yace mu masu shan jini ne ko mun ji an ce jinin ku yana da daɗi yana da daɗi shine muka zo mu shanye shi ya gaya mishi bakawar ta fita shi yace mu da ku shege kafasa suka fito waɗannan kafirai haka suka dinga ɗaura kafa junansu da junansu ya kasu gudu su ko musulmai aka je aka yi strategy aka aje runduna na runduna can wajen runduna gida bakwai ta kasu aka aje kuma wasu na musamman a baya mata su ne asalin wanda suke baya aka ba su bulalai da takubba aka ce in musulmi ya kwana ku zane shi idan kafiri ya kwana ku sare shi kuma duk sun yi wannan aikin a ranar akwai musulmin da suka yi niyyar guduwa saboda bala'i in fact amur dan as yana cikin wanda ya juya da gudu wata mata ta kwana shi ta falla mai mari ta ce yi kwana ka koma kana komanda za ka juya abu sufyan shine yake yawo yana gaggawa mutane yana yana mutane hudu ba yana tuna musu lahira akwai mikidar dan aswad shi kuma yawo yake ta kanta kusur amfan haka aka dinga wannan aiki bilalu yana yawo yana yin kabbar bari yana tuna mutane mashahid da aka saboda yawan kafiran ya ya kai matuƙa jama'a kuma dole a matsayin ka na adam ka tsorata musulmi haka suka jajirce aka yi yakin nan aka wuna ana yin shi tun da rana ta daga wajen hantsi ake yakin nan har duhu ya shiga a cikin haka suka yi sallah azhar suka yi la'asar da duhu ya shiga aka koma kowa suka koma sansanin su aka je aka yi magariba da isha sannan aka dawo aka ci gaba da kwana aka yi cikin farin wata ana yakin nan sai da aka yi kwana aka wuni aka sake kwana aka sake wuni kamar kwana uku kamar awa saba'in da biyu ko wani abu ana yakin da sannan dai can da ƙarshe da musulmi suka wani kukan kura ko suka auka kafiran to da aka auka kafiran nan sai ya zama a wannan aukawa ta ƙarshe da aka musu an kashe mafi yawan manyan kwamandojin su sai suka firgita sai aka bi su aka dinga bubbugewa akwai runduna ta sama da mutum dubu hamsin na wani special force wanda Khalidu ya kai musu wata bara aka ce babu ƙwaya ɗaya da tsira cikinsu babu ƙwaya ɗaya da ya tsira cikinsu kamar ka ce irin sojin ne mari irin soji da suke training na musamman waɗanda special force ne ba sa fitowa sai ta ɓaci ku ƙwaya ɗaya da tsira ba cikin su haka musulmai suka yi musu daga baya dole suka sallama cewa an ci nasara a kansu haka musulmai suka yi ta kaiwa suna kawowa aka kashe wanda za a kashe waɗanda za su yi ainihin shahada suka shahada kenan daga cikin musulmai sa'annan musulmai suka ci nasara lalle yana da buƙatar jama'a a je a karanta wannan dogon tarihi a cikin littafin ainihin albidayatu wan nihaya musamman na ibnu kathir da tarihi na ainihin wato al-imam tabari Allah ya musu rahama Allah ya kare da su shikenan Khalid yake cewa wa talaba Haman qa'idur Rum an yuqabila Khalid ibn al-Walid shine kisar da muke fada Haman shugaban waɗannan Rumawa yace yana son ganawa da Khalid fa kharaja ilayhi Khalid Khalid ya tafi gare shi fa qala Haman sai Haman ya ce mishi inna qad alimna annan ladhi akhrajakum min biladikum al-juhda wal ju' ce mun san abin da ya fita da ku daga garin ku shine bala'in yunwa da fatara fa halimmu ilayya uti kullu rajulin minkum ashrata danarira wa kiswatu wa kiswatan wa ta'aman wa tarji'una ila biladikum ku tsaya an ba kowa dinari goma kama a ce dubu goma misali da sutura da abinci kowa ya kama ya kuma garin su fa idza kana al-amul muqbilu ba'asna lakum mithlaha fi mislaha yace idan baɗi ta yi za mu sake aika muku da kwatankwacin irin wannan abinci da kuɗi da ainihin kayan sawa fa qala khalid sai khalid yake ce mishi innahu lam yukhrijna min biladina ma zakarta ce sam wannan abin da ka faɗa ba shi fito da mu ba ghairu anna ghairu anna qaumun nashrubu dima'a mu da kaga mu mutane masu shan jini wa annahu balagana alla dama atyaba min damin rumi mun samu labarin cewa ba jinin da ya kai na rumawa daɗi fa ji ina li zalika shine muka zo mu shanye jinin ku ya gaya mishi bakan magana ne saboda shi ma baka ya faɗa sun matafaraka wata nazalar abu sannan suka rabu dutse hannun riga jarumai kuma suka ainihin wato suka sassauka aka kama bakin fama kenan wata jawalu fil harbi aka yi ta yaƙi wa qamatil harbu ala sakin yaƙi ya miƙe akan kafar shi wa aqbalatir rumu kafiran nan suka taho gaba ɗayan su rafi'atan sulbanaha suna ɗauke da ainihin wato cross ɗinsu walahum aswatun muz'ija suna da ƙara wanda yake mai ruɗarwa kan ra'adi kamar kwaran kwatsa wal qasawusa ga kuma fastoci wal batsarika da rabaran fadas tuharriduhum alal qitali suna kwadaitar da su suna ƙara ziga su akan yaki malaman kiristoci da shehunansu wahum fi adadin wa uddatin lam yura misluha alhalin dama suna cikin shiri da ainihin tanadin da ba a taba gani irin shi ba wa hamal almuslimuna ala rumi hamlat rajulin wahid su ma musulmai suka kai waɗannan kafirai farmaki farmaki kamar na mutum guda ma'ana lokaci guda fan kashafar rumu kafirai suka watse wa farru suka ruga da gudu wantatil ma'arikatu bi nasrin sahiqil muslimina wannan yaki ya kare da cin nasara mai girma ga musulmai kar manta an ce Khalid shine komanda ana cikin yakin a can Madina sai na Abubakar ya kwanta ya mutu Umar yana hawa daga cikin hukunce hukuncen shi na farko shine yace ya cire Khalid daga babban komandan hafsoshin musulmai ya aiko da wasiƙa cewa ya cire shi ya nada Abu Ubaida dama Khalidu da Umar ba sa shiri sosai shiri irin na ɗabi'a rashin shiri irin na ɗabi'a sannan kuma Umar ya amfani da wata ka'ida cewa mutane sun waye gari sun zama zuciyarsu na ta'allake da Khalid bin Walid cewa in dai yana wurin yaki to kawai sai an ci nasara da haka yana ganin wannan zai iya taba tauhidin mutane bari a kawar da su daga wannan barna da aka kawo wasiƙan ana cikin yakin Khalid ya karanta sai bai gaya wa amin Abu Umay da aka kawo wasiƙa da ya karanta sai bai gaya wa kowa ba aka ci gaba da yaki yana karkashin wato hukuncin Khalid sai da aka gama ya nuna wa Khalid wannan wasiƙa a cikin taron komandoji sai Khalid ya ce a baka zai mun da wuri ba ai ni ba ni da wata matsala sai in ci gaba da ake kashin ka yace a na ji tsoron kar a faɗa haka a raunata wa musulmai zuciyarsu khalifan su ya mutu kuma an canza komanda su wannan zai iya sa musu psychological zai shafar zai iya sa musu rauni da haka na kyale sai da suka ci nasara daga nan Khalid ya sauka daga babban Hafsa na hafsoshin sojojin sahabbai radiyallahu anhu ardahu amma daga baya yake cewa ya gane cewa Umar abin da ya maslaha ne kuma yana roƙon a ce ma Umar ya yafe mishi mummunan zaton da ya mishi wanda ya faɗi wasiya daga cikin wasiyoyin da ya san da zai rasu kuma a gaya ma Umar cewa ƴaƴan shi ƴaƴa da ƴaƴan mata ya bar su a hannun Umar Umar ne baban su radiyallahu anhum ajma'in to a cikin yakin wani abu da ya faru wanda yake ƙara tabbatar da labarin Khalid ya baza duniya gaba ɗaya game da wannan nasarar tashi akwai wani kwamandan kafirai da ya musulunta ana yakin nan ya dawo cikin sojin musulmai a kashe shi a cikin sojin musulmai saboda musamman ya zo ana cikin irin dan hutun rabin lokacin yaƙi din nan ya ce ya bugun Khalidu ne ya ce wai kai ina da tambayar da na maka kuma ana so ga mun gaskiya kar ka muni ƙarya me yasa ake ce maka saifullahi shin annabin ku na ya mika maka wani takobi ne da Allah shi yasa aka kawo mishi wanda duk inda ka je ita sai ka ci nasara ya ce san ba haka bane ya ce mu mutane da muke kafirai da wannan annabi ya zo ya kawo addini wasu kan imani muka kangare daga farko daga baya Allah ya sa mu sai mu karɓa addinin nan da muka karɓa kuma shikenan wata rana sai manzon nan ya kalle ni ya ce kai ne takobin Allah Allah ya dinga baka nasara yace daga nan daga nan ban sake samun matsala da wani yaki da ni ba yace kaji sirri na yace to me addinin ku nan yace mashi kaji kaji kaji kaji addinin yace to na shiga wannan addinin yace to tashi mu sai ya je da shi cikin haimashi ta ainihin wato komanda suka shiga ya koya mashi wasu abubuwa na farkon addini aka ce har sun yi sallah raka'a biyu sallar duha ce wanda wannan mutumin iya ka sallar da ya a duniya kenan kuma ya mutu insha Allahu shahidi a gona ya zaɓar ki sosai sosai ko ko wuni guda bai ba musulunci ina wani shortcut kenan to wannan kaga wato har su kafiran suna da labari cewa Khalidu ga irin shi daga da zaran sun je Khalidu ne a gaban runduna su ma kawai sai su tsorata zaka duk inda ya je haka yake an samu mawaƙif butsuliya wato na jarinta ya ambaci wasu ana ko da bai ambata ba shine wancan sabon zuwar dan awwa wasu suka ce mishi ka jagorance mu mana mu kai ma kafaran nan farmaki ta baya ce ba za ku iya ba suka ce a mu je za mu iya ci to ku zo mu ci da ya ja gaba aka ce sai da ya ratsa kafaran nan ya iso har gaban kwamandansu kawai sai ga ya gashi duk mutane sun watsa sun bar shi kare haka kuma ya ƙara yin kwana ya sake ratsa su ya je koma inda ta sanin musulmai suke ba tare da an iya ji mishi wani ciwo ba in banda wani da ya harbe shi a kafada ta yi ta yi zifin ɗin kafada shi amma haka ya dinga tsarar su yana sukan su yana kauce mana su tsara har ya ratsa su ya dawo waɗannan yawan sojojin su kuma wanda suka ce za su raka shi a shi duk sun tarwatse ba su iya shiga ba wato yaƙi ne jama'a daga cikin muhimman yaƙe-yaƙe a tarihin musulunci waƙi a yarmouk mawaƙi butuliya kama ikrimat ibn abi jahl yawm al-yarmouk fa qala ikrimat dan abi jahl ya miƙe ranan yarmouk yace qataltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mawatina ni ikrima na yaki manzon Allah a wurare da yawa wa asirri yawma minkum wa asirri minkum yawma sai kuma yau in gudu ce wallahi ba zan gudu ba thumma nada sannan yayi shela man yubayu ala al-maut ce ya jama'a wa zai bi ni akan mutuwa fa bayahu ammuhu al-harith ibn hisham dan uwan mahaifinsa mai suna harith dan hisham yace ya yarda wa dararu ibn al-azwar da wani babban komanda diraru dan azwar jama'a wannan wani babban komanda ne a cikin komandojin sahabbai jama'a amma ba ku sani shi ma ba yi wa ma'ahuma arba'a min fursanil muslimin suna tare da ainihin sojoji wajen guda ɗari hudu wa qatalu qitalan mariran hatta qutila kathirun minhum suka yaki yaki mai tsanani har aka kashe da dama daga cikin su wa qad zakara al mu'arrikhuna annahum lamma suri'u istaqaw al ma an ba da labari kamar da ibn kasir ya ba da labari imam tabari cewa sanda suka fadi mafi yawan su dinnan sai suna ta neman ruwa kishirwa na damun su faji'a ilaihim bi shirbatin sai aka zo musu da abin sha fasara kullu wahidin minhum yuqsiru akahu ala nafsi kowa in ya an kame ruwan zai sha idan ya ji kusa da shi wani na ihu ko yana magagin mutuwa sai ce a kai ma wancan ya fi ni bukata hatta matu jami'an wa lam yashrib ahadun minhum ahad har suka mutu gaba ɗayan su babu wanda ya kurbi ruwa ma'ana wannan a kawo mushi sai ya ji numfashin wani ce ku kai ma wancan sai ya ishara a kai ma wancan sai a ruga da gudu a kai ma wancan kafin a kai mu wancan din wannan ya cika a kai mu wancan shi ma ya ce wani ko kuma a tare shi ma ya cika ɗan shi ya fita sai a ruga da gudu za a kai mu wannan haka suke ta mutuwa ba tare da kowa ya sha ruwan a cikin su kan ta littafin at-tarikh at-tabari a cikin ahdath sanati 13 wato abubuwan da suka faru a shekara ta 13 bayan hijira da bidaya wa nihaya shi ma dai a wannan ainihin shekara da tafan duka an rarraba su ne akan shekarun wato ibnu ibnu kasirin yace abubuwan da suka faru a shekara ta kaza sai ya kawo su shekara ta goma sha uku to a wannan shekara aka yi waƙi a suyar muk wa qad zakara al-mu'arrikh sai ce wa akhadha al-muslimuna kanisata yuna yohana musulmai suka kama wata wato coci da ake ce ma cocin yohana fa qasamuha nisfayn saboda adalcin musulmai sai suka raba wannan su gida biyu wa ja'alu nisfaha masjidan suka mai da rabi masallaci wa nisfaha al-akharu kanisa suka bar rabin kuma suka bada ba matsayin coci saboda sauran kiristoci su dinga ibadar sa a wajen wal masjid yusamma al-yawm bi jami'i dimashq wannan masallacin shine shahararren masallacin da ake cewa masallacin juma'a na kasar dimashq a yanzu da muke magana babban masallaci ne ina fata mun gano mu sunan gari ne ba larabci bane yarmouk sunan gari ne jama'a kamar yadda dimashq da ghassar da asfahan da duk waɗannan garuruwan da hims duk sunayen garuruwa ne waɗanda ba na larabawa ba eh kuma ka ce zaria a cikin larabci a ce mai take nufi da larabci ba za a gane mai take nufi ba to wannan shine ƙarshen wato faslin da malam muhammad khamis ya mana magana dangane da khalifanci abubakar dan sayyidina abubakar dan abi quhafa radiyallahu anhu ya kawo mana muhimman abubuwan da suka faru wanda daga ciki akwai jaishi usama a amin akwai ma'ana kissa ta sakifa tukun na farko da kuma mubaya da aka sayyidina Abubakar da ridda jaish Usama da kuma waɗannan yaƙe-yaƙe na ƙasar Iraki da Sham bayan takaitan tarihin sayyidina Abubakar da Yamana sai ina ganin da cewa akwai ta kissa akwai ta ƙabiya guda ɗaya mai muhimmanci wanda malam ya iya kawo ta ba wanda kuma tana da alaƙa da rigingimun da suka raba kan musulmai inda ake fara da haka dole za mu ɗanyi wato ɗan a ɗan ɗiban haɗin bara game da wannan ƙabiya ita ce mas'ala ta gadar fatima da ake cewa wai abubakar ya cuce ta bai ba ta gado ba ina jin mutane sun saba jin wannan kaka bakin shi'a cewa sayyidina sayyidina fatima radiyallahu anha sayyidina abubakar ya hana ta gado hatta yi fushi da shi ta ki mishi magana har ya mutu ba ta taba kula shi ba idan kana sauraron ko ka taba yin shi'a kafin ka musulunta kana zuwa maulidin ainihin wato yan mai sunansu yan shi'a za ka yi suna faɗa wannan karatu suna kuma yin Allah ya isa cewa an cuci Fatima ba a ba ta gadanta ba wanda kuma rabin dukiya annabi ne saboda ita ce kaɗai ɗan shi guda ɗaya kuma Allah cewa yayi idan mata ne fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahida kuma ita ɗaya ce falahan nisfu sai sai na baka ne shi wannan gadan shine kamar al'adar malamin zan faɗa asalin abin da ya faru amma zan karanto mana daga cikin littafin sahihu muslim insha Allah gashi a cikin wannan buguna sharhu sahihu muslim al-musamma al-kawakib al-wahaj wal-rawd al-bahaj fi sharhi sahih muslim al-hajjaj jam wa ta'alif muhammad al-amin ibnu abdullah al-armi al-urmi al-alawi al-harari al-shafi'i wani malami ne da ya rasu kamar shekara 150 da suka wuce babban sharhi ne a cikin mujalladi 25 jama'a wannan daga cikin juz'i na goma sha tara a bugu na wannan maktaba ta darul minhaj daga shafi na ɗari da ainihin wato saba'in da hudu cikin babin da imam muslim yake cewa babin da ke bayani akan faɗar da manzan Allah ya cewa na la nurasu na hannun anbiya la nurasu a cikin kitabu jihadi wasiya ka je ka duba an kana da sayan muslim kowane inda ka je ka duba littafin kitabul jihadi wasiya babu qaulihi sallallahu alaihi wasallama la nurithu ma tarakna sadaqa a cikin hadisai ne wanda zan karanta doguwar kisa ne jama'a ta wannan hadisi inda malam yake cewa gashi yace qala haddathana haddathani muhammad bin rafi'in akhbarana juhayn haddathana laythun an uqayl عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وانا كسا دقى عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت تابيوا واتوانا الآنات عروة بن الزبير لا باري أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة إرمان الله رضي الله عنها وصلى الله على أبيها تأيك وسيدنا أبو بكر ساقوتنا تنبيه شيء بات قادا تا نمتور بابا تمنزان الله كنا مما أفاء الله عليه daga cikin abubuwan da Allah ya bashi na fai'i kaman wato ragowar kumusin Khaibara kenan bil Madinati wanda suke Madina shine Khaibara din wa Fadak da kuma filayen da manzo Allah ya samu na rabon wannan kumusi da aka yi a wani gari mai suna Fadak wuri ne wanda yake a wajen garin madina can ainihin wato wata alƙarya ce tsakanin da madina an ce tafiya wuni biyu ne ko wuni uku to mazala yana da wasu filaye a wurin waɗanda ya samu sakamakon wannan ainihin wato fai'i da ta aika da wannan sakon cewa a bata gadanta fa qala abu bakr inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la nuraf manzon Allah ya ce mu ba a gadan mu ma tarakna sadaqa duk abin da muka bari sadaka ne inna ma ya'kulu alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-mal sai na bakar yace a a ya ke fatima ki sani cewa mutanen gidan manzo Allah wanda ke kira cikin su za su dinga cin arziki ne daga wannan dukiya amma ba za a raba ba wa inni wallahi yace kuma na rantse da Allah la ughayyiru shay'an min sadaqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba zan canza wani abu daga abin da manzon Allah ya tsara na sadakar nan ba an haliha da gaita take ba Allah ci kanan aliha ba zan canza na kawo bid'a ba fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walan canza da gaita yake a zamanin manzon Allah ba wala a'malanna fiha bima amila bihi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kuma wallahi zan yi aiki ne kadai akan wannan mas'ala irin yadda manzon Allah yi fa aba abubakar an yadfa ila fatima ta shay'an sai da bakar yake ba fatima ko kwandala fa wajadat fatimatu ala abi bakr fi zalika Fatima ‘yar manzo Allah ta ji haushi sai na bakar akan wannan ta ji haushi shikenan sai mai kala sai mai riwaya ya ce shine ibnu shahabin ibnu shahabin tabi'in hadisin sai ya ce fa hajarat sai ta kaura cewa abubakar ba ruwanta da shi falam tukallimhu hatta tuwfiyat bata sake mishi magana ba ta mutu to malai masu sharhi sunawi suka ce wannan ai magana ce ta wani mutum shine ibnu shahabin ne ke wannan magana ba sahabi bane shi kuma ta kaurace mishi da wata hujja dama mata wani ne tana gidan wani shi kuma kuma shugaban musulmai ne ya wake gida gida ya gasa da matan mutane ko kuma ce ta ganshi ta kau da kai babu wannan riwaya in fact abinda ma yake a riwaya kamar da bai haƙi ya fitar a cikin sunan da isnadi hasan shine sai na bakar ya taba zuwa gidan ya je ba ta hakuri duk da ba ta da gaskiya ya je ya ba ta hakuri yana lashe ta ce haba ya gidan manzon Allah ki hakuri wannan abu inda kina da haƙi wallahi da na baki yace na fi son gidan manzon Allah ya tabbata cikin mutuncin shi da gidana ya ba ta haƙuri kuma ta haƙura zai karanta kisa a cikin littafin ainihin wato sunan bayhaqi da ya zo aka ce ga sayyidina abubakar yana sallama tana kwance ba ta da lafiya ita cewa ba mijinta aliyu in- in- ya shigo ne eh ka yadda ya shigo ce mata ta ce ni mai ruwa na wurin ki yazo abokin babanki ne halifan musulmai ne in kina son ganin shi a ce ya shigo ni ba ni da matsala ta ce to a ce mishi ya shigo sai na baka yazo ya zauna aka gaisa ya mata maganganu ya nuna mata abin da yake tsantsan gaskiya ma'ana matsayinta na yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ta dama dan ita a canza doka annabi ba ko alama bai ba ta dama ba ya kamata mu gane wannan dan tana yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu daraja ne saboda ita yar shi ce to wannan bai ba ta dama sai a sai ta kare doka ba ba irin yadda ake a kasar nan bane shi sa su suke fahimta abin irin yadda ake yanzu idan kai dan gwamna ne ka maru uban kowa ka kwana lafiya kaga dai mari ya saba wa doka ko amma tunda ubanka gwamna ne sai ka maru mutum ko ubanka sarki ne ya kwace filin mutum ko ubanka mai kuɗi ne sai ya kwace matan mutum duk ba ana haka ba to wannan ana yi ne saboda ana zaman maguzanci a kasar nan jama'a maguzanci in defensar ba abun doka to shi yasa tunda yan shi'a dama jahilai ne suke iya fahimtar wannan amma mu alu sunna salafiya mu ba irin wannan jahilan bane mu muna da kan gado mun san cewa babu wani wanda za a wa biyayya a sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan shi Abubakar dan har zuwa karshen halifofi ko malaman musulunci a duniyar nan sannan dan ita mace baka saba irin wannan dan tana yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka tana bakare ce mata wallahi ba za a saba doka ba amma dai ki hakuri ga abin da annabi zai shi za amma ke ki hakuri kuma ba za ki rasa wani abu da ke bukata a rayuwarki ta duniya ba ko ba ta rasa din ba tare da cewa bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kwata kwata wata uku ta yi zuwa shida sabani da tsakanin malamai sannan ta rasu kuma duk wannan watannin ba ta da lafiya tunda ta samu tashin hankalin rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta dawo cikin hayyacinta ba har ta mutu har sambatu take yi. in ta ga su Anas su Abu Huraira su Jabiru ta dinga cewa ga su nan su ne suka je suka rufe manzan Allah a ƙasa kun gan su nan da ma tana musu Allah ya isa tana kyaran su su ma sai da su shiru kawai dan su ma ba da abin suke ji ba akwai wanda kaura kawai suke suka bagar ba za ka taɓa fahimtar irin bala'in da musulmai suka shiga ba jama'a sanda manzan Allah ya mutu ba wanda ya taɓa fahimtar wannan bala'in sai wanda ya shaida shi da ka duk abin da za a yi kwatance ne sunan shi ina fata mun gane wannan to don haka sayyidina bakar ya ce sayyidina ibn shabi yake cewa sai ta ƙaurace mishi ba ta sake mishi magana ba har ta rasu wa ashat ta rayu ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sittata ashhur ta rayu wata shida ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya mata bishara yake cewa ke ce ta farkon da ke fara bi na a cikin iyalaina to anan ma zaka ji in shi'a sai su tsaya iyanan ce ai wannan abin da aka mata ma shine samun mata mata da rashin lafiya ta mutu ai kuma ba ku ga gashi nan za su kawo hadisan wani hadisan wani amma babu hadisan ba ka taba jin hadisan Fatima saboda ba sa kaunarta ne sai jahilin su rufe ranan wani dan uwa ya zo daga garin Jos yake ba mu labarin wai a Jos ɗin Shi'a wai suka yi maulidin Fatima har suka fito da wai challenge wai suna ba alu suna kalubale in an isa a zo a cikin littafin alu suna kawo musu hadisan Fatima za su ba da mota aji talagawa mota za su bayar za su ba da zazzaki ko su bada husainiya ce sun yadda amsa husainiya ba shi taka musu ba ko su za su bada zazzaki ya zama bawa a gidan wani shine mu san san iya kwaso ta da fadi to wannan magana zan magana banza ce domin dai Musa akwai hadisan Fatima a cikin sunna sai sukan ta Musa da Imam Ahmad sukan ta Bukhari kuma hadisan da ke cikin Bukhari kawai na Fatima sun fi wanda suke cikin Bihar al-Anwar littafin su Buharun su sun fi nasu yawa hadisan da ke cikin bukhari kawai na fatima sun fi na wanda suke cikin biharul anwar na muhasibi kaga wannan kawai suna jahilan gari saboda jahilai ba su da ma'aurai na ilimi da sai ce to haka ne ba kullum abu hurara kawai muke ji jingina wannan ma manzan Allah ya rasu ta rasu bayan wata shida kuma bata samu waraka ba duk wata shida nan shi ta yakin karantawa babu lokacin duk sabon da kake jin wannan da riwaya hadisai kaza hadisai kaza wanda suka dade ne a duniya bayan rasuwa annabi wasu rayu sai da shekara hamsin bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam irin Aisha din irin Abu Huraira irin Jabiru Abdullahi dan Amr dan As Abu Huraira waɗannan duka sun rayu ne sun dade a duniya har aka buƙaci ilimin su in ba haka ba Abu Bakr Aisha bai dade a duniya ba da aka bai da hadisai da yawa shi ma kuma shi ne fi kowa ilimi a cikin sahabbai da shahadarsu amma me yasa ba su ce to a kawo hadisan aliyu ba saboda shi ma ya tsaya a duniya da hadisai idan gaba ce suke ganin muna yi da ahlul baiti to ai a ganin su mun fi kin aliyu fiye da kowa a ganin su muka ɗauki kalmar su ko to ya aka yi akwai hadisan shi kuma da yawa shi kuma kaga abin da hauka ne wasu ɗan shi aka dinga magana ne bai samu da za a bashi ba saboda ya ɗauka yadda suke jahilai ba su san abin da suke a cikin addini ba wahayin iskanci kawai ake musu da iya shege ta ɗauka mu haka muke ko a ce to ku zagiwa ne wane shine nation da za a zaga to a wawa na kazafi wane a ce shine ya kaza to ai kaza shi za ga galibin su dama ba su wuce nau'in mutane iri hudu ɗan shi'a na farko akwai tuntigariyan jahilai jama'a wanda ko buhun ba su sani ba su ne rukuni na farko wanda wani na rantsi da Allah ko bakin arabiya bai taba karanta iya karanta ba sai dai jarida al-mizan Hausa boko waɗannan su ne mafi mutanen ƙauyen da ke bincike da ana muzahara akwai kuma nau'i na biyu gayu mutanen gari wanda sa su yi zina suna jin tsoro suna jin kunya sai suka samu wani addini da ya ce ba komai ai addini ne ma ai akwai falala wannan duk wanda yake dan iska dole ya sake shiga wannan addinin domin yanzu ai legalizing mai iskancin shi ne ba yi da matsala zai dinga yi babu wani kaikayi a ran shi to waɗannan su ne nau'i na biyu gayu waɗanda suke son su samu platform na iskanci sun samu ba sai sun ɓuya ba sai kuma nau'i na uku su ne mutanen da ake ɗaukan kuɗi a ba su masu raunin imani ko a ɗauke su a kai su iran su je su samina ko a ba su jari ta yana yin walda ko jarin shi ya karye na sai da tumatir ko an hana escrow garasa abin da zai sai a ɗauki wasu dubu talatin a bashi a ce gashi ka fara sai da ka dinga yin kunun aya kana sayarwa a sai mishi kurit a kama mishi rumfa shi ya shiga wannan addini to waɗannan su ne nau'in yan shi'a sai nau'i na kaɗan su ne yan kaɗan su ne tantagare zindiƙan su zazzaki da su ne sunan shi wannan shaidanin sanin lawa yake ko hanzalawa hanzalawa da sala zariya waɗannan zindiƙai ne su tantagare su ma'anan suna yi ne a matsayin bata kawai suke yadawa sun sani waɗannan yan ƙillatun ƙalila ne su Muhammad Turi da makamantansu kuma alhamdulillah baka taba jin malamin ahlus sunna ya yarda ya koma shi'a ba dan suna mana iskanci wai wai ƴan ahlus sunna suna shiga shi'a waɗannan ahlus shirme ne kawai wani ne kawai wanda duk inda ya ga masallaci zai sallah amma dai ya fi kama da ire-iren mu ana nan sai ya yarda ya shiga shi'a to irin wannan jahilan dan ya koma kiristanci ko dariƙa ko shi a kome ba mamaki bane amma na ba da wannan talentin ka kawo tarihin malami guda ɗaya malami na gaske ba irin masu karatun jarida su jani samawi ba wanda ce gashi malami na alu suna mai wa'azi na alu suna ya koma shi'a babu shi a tarihin musulunci gaba ɗaya kamar yadda babu malami mai wa'azi guda ɗaya da za ka wuce ya koma kirista ko dariƙa sai da man ɗan ta kife ne kawai guda nawa faso ya dawo musulunci da yawa gudanar yan shi'a malamin suka dawo musulunci da yawa a cikin tarihi da yan dariƙa da komai da yawa suna da yawa amma duk mutumin da yake malami ne ya san addini ba da ra'ayin shi'a jama'a kai yanzu jahilan gari ma da suke saurare wala ba sa shi'a shi sa wannan rigimar ta faru ta naɗa sarkin kawai ta burge ni dan kawai abin da na gane shi ne ashe ana bala'in kamar shi'a haka kai da ana maka koda da kuskure aka ma lamba cewa kai dan shi'a ne sai mutane su ta Allah wa dai kun bai zama magana ma'ana magana da zaran an maka fenti ko da wato na kuskure ne aka ce ga wani dan siyasa ko wani mai kuɗi ko mai sarauta dan shi'a ne za ka da mutane za su kyamace shi inda ka san mujiya haka za ka ana kyamar shi ma'ana mutane suna mugun kyamar wannan muguwar aƙida alhamdulillah aikin malaman sunna yayi kyau Allah ya saka wa su malam Jafar Mahmud Adam su malam Albani Allah ya jika su da rama wannan na daga cikin burbushin aikinsu shi za ba za mu gushe ba muna mata wannan tonon sililin kuma ina ƙara mana ishara ga karatukan da ake yi a wanda ake sakawa a nagarta na su malam almisiri din nan da da asadu sunna waɗanda ba sa sauki wajen tona wannan asiri na wannan muguwar barna Allah shi da mu lokaci yayi go shikenan sai ya ce a falamma tuwfiyat dafanaha zawjuha ali ibn abi talib al-layla da ta rasu sayyidina ali ya rufe da kanshi cikin dare kuma wani abin mamaki da taras matar abubakar ita ta mata wankan wankan gawa ita ce asma'u yar umai sai karan tarihi idan ana gaba da mijinta a kira mata zo a ce ta mata wankan gawa shi din ma ita mishi wanka shi abubakar nan bayan rasu asma'u yar umai ita ta yi masa ta fatima wankan gawa mata abubakar jama'a first lady ta mata wankan gawa in ana gaba ta yi mata haka walam yuqzin biha abubakar bai gayyaci abubakar sallar jana'izar na cikin dare ba wa salla alaiha aliyun sai na liya mata sallah da kanshi wa kana li aliyin minan nasi wujhatun hayata fatima to tsawon wannan kwanaki ma wata shida da fatima ta yi a duniya bayan rasuwa annabi mutane suna mutunta sayyidina ali suna mishi kawaici duk da cewa bai yi mubaya'a ga sayyidina abubakar ba wannan lokacin falamma tuwfiyat istankara aliyun wujuhan nas da tara sai sayyidina ali ya ga mutane gaba ɗaya sun canza mai fuska kowa ya daina kula shi saboda ya shiga cikin laifi da ana ba shi uzuri ne cewa matar shi ba ta da lafiya babanta ne ya mutu shine karshen yan uwanta da mazowanta ba uwa ba dangi babu yan uwa sai uba yanzu kuma ya rasu da aka ta shiga cikin wannan ɗimuwar ba ta da kowa sai mijin da aka sai mutane suka ba shi uzuri amma tunda ta mutu kuma bai je mu baya ba sai mutane suka daina gaisawa da shi suka daina kula shi ina fata mun gane wannan to da ya ga haka faltamasa musalahata abi bakrin wa mubayatu sai ya nemi yadda za a yi sulhunta sai na bakare mushi mubaya ولم يكن بايع تلك الأشهر دا ما بي مبايع بتنكا في وانا لوكتي فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا سيأكا سيدنا بكر ساقوتي وكزو جدانا wane mutum ka aika wa da gwamna ko shugaban kasa sako ka ce kai talaka ya zo gidanka ka da magana da shi ba wai ta facebook ba ko kuma ka je kana ta subuta a nagarta a za ka aika mini da sako har gida cewa ya zo kana neman shi kuma ga sharaɗi rukun sharaɗin ya ce kuma wala ya atina ma'aka ahad kar ka zo da kowa na kaɗai muke kira dole kuma ya amsa ka'idar musulunci domin wa idza da'aka fa ajibu karahiyata mahdari umar bin al-khattab sun faɗa ka ne saboda kai zo da umar saboda kowa ya san daciran umar in aka zo wurin zai iya rikikita wannan sulhu ko kuma matsala ta faru wani mutum fa qala umar da abi bakari wallahi la tadkhul alaihi muhadak yace na rantsi da Allah ba za ka shiga kai gidan nan ba fa qala Abu Bakar wa ma asahu ma yaf'alu bi ne za su mun na shiga za ka kashe ne ba komai inni wallahi la atiyannu yace wala zan je fa dakhala abu alaihim Abu Bakar fa tashahhada Ali ibn Abi Talib sai na Bakar ya zo gidan sai a ce yanzu kaman ga misali shugaban kasa na musulmai ya zo gidan wani talaka shi kadai ba odali ba ADC babu convoy babu kowa ba jiniya ya shigo daga shi sai mutanen gidan suna da magana da shi wannan haƙƙin talakawa ne su kira kowane shugaba su ce suna da magana da shi misali mu yan masallacin nan mu ce muna gayyatar sarkin zazzau ko gwamnan jihar kaduna ko ciyaman tsare ko gwamnan mu ce muna gayyatar shugaban masallacin nan muna da magana da shi a matsayin mu na talakawan garin shi kuma haƙƙin mu ne ya zo in zai wata Allah ya tambaye shi mu mai sharadi mu ce in zai zo shi da wani kawai za su zo ko kuma shi kadai ko kuma sai lokaci kaza kuma ya saba mu nuna ban ji daɗi ba zamani ya biya jama'a Allah shi kyauta ya shugaban ya kamata su ji wannan ko kuma mu talakawa da muke nan mu ji wannan jama'a Allah wata rana wani a cikin mu shugaba ne shugaba ne wani a cikin mu wata rana sai ka kwatanta abin da zama maka alheri shikenan ana nan sai ya ce mishi sai na bakar sai na umar aliyu mun ke yayi inna alhamdulillahi kaza kaza kaza thumma qala sai ce inna qad arafna ya ababakar fadilataka wa ma ataka allah yace kai sai na bakar ka ji sunan shekira ko kai abubakar ba wani his excellency ko mai martaba ko ya suke faɗa ma da hausa yan siyasa suna faɗin sunan manyan na mai girma duk sun ce mai girma gwamna mai girma gwamna ko so ɗari ya faɗa sai mai takalmin mai girma ɗan nan in kuna saurara rediyo to bai ce mishi mai girma ba kawai ya ce kai abubakar mun san darajar da Allah ya maka da kuma abin da Allah ya baka na shugabanci walam nan fas alaika khaira kuma ba ma jayayya da kai akan wani alheri saqahu Allah ilaika wanda Allah ya kawo shi gare ka to ya koyan shi a kunji sai na Ali da kun yi rigima kan shi yace shi baya jayayya to rigima me kuke kenan kaga rigima kuke a madadin kanku kawai shi gashi ya ce ba ma jayayya akan wani alheri da Allah ya baka walakin naka tabdatta alaina bil amr abin da ba ma haushi kawai shine kana mulkin kama karya shine istibdad ma'ana baka neman shawaran mu ba a yi da mu abin da ba ma haushi kawai kenan eh mu ne muka jefa kwara muka yi agent eh aka daddake mu aka zazzage mu aka kama mu muka je muka kwana a ofishin hukumar zaɓe cikin sanyi da sauro aka bubbuga mana tiya gas duk ba haka aka yi ba waɗannan mutanen da suka hau mulkin nan shikenan fastabaddu bil amri suna faɗa kama karya to muna da haƙƙin mu kira su mu ce ya kai za mu maka haka ranka yaɗe ko honorable ko wane yallaɓe wane mu jefa maƙura'a mu raka mu tsare mu kaɗa mu jira mu daka duk ba abin da ba ba ko kuma yanzu kai ka zo kai ta ci kai kadai sai ka dinga da motoci masu numfashi ba a ganin ka daga ciki saboda bakin gilashi ƴaƴanka kwashe suka baggari da su da matanka sun koma Dubai can suke zama kai kuma gaba ɗaya kai kuma ka koma Abuja ba kana sai dai a kanka a TV ko idan ana ana kallon AIT Parliament kana bacci ma Abuja wataƙila ko kana game a cikin majalisa ba ka da amfani kenan a can ba ka da shi anan haba jama'a yace to shine muka ga cewa wa nahnu wa kunna nahnu nara lana haqqan ko mun san muna da haƙƙi li qarabatina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin mu da manzon Allah فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر عمر سيدنا علي بن غشي بينا غام أبو بكر مغانا ما ترات جيكي har sai da shugaban kasan ya kuka da kanshi ka ji da jama'a ayin kai ne ka wannan magana wani udin ne zai buge ka a wajen falan ma ta kallama Abu Bakar kala sai na Bakar da ya magana sai ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah dare na ki hannun shi la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahabbu ilayya min an asila min qarabati shi na rantsi da Allah na fi ganin muhimmancin sada da zumuncin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sada da zumuncin yan uwana amma wallahi wa amma alladhi shajara baini wa bainakum yace amma abin da ya faru tsakanina da ku min hadhihi al-amwal game da wannan dukiya da kuka ce ta gado fa inni lam alu fiha anil haqq wallahi ban karkace daga kan gaskiya ba walam atruk amran ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna'uhu fiha illa salatu babu abin da naga annabi nayi wanda bai yi ba ciki ba nan fasin abin da annabi yake ba fa qala ali li abi bakr suka gamsu suka ce to shikenan mun ji gaskiya ka fara amma sai sai na yake cewa to mu'idukal bai'ata lil al'ashiyatu lil bai'a to yau da maraice zan zo na maka mubaya shikenan aje gaban mutane maka mubaya kowa ya san ni ma na maka mubaya falamma sallahu bakr salatu dhuhri yayin sai na baka sallah azhar رقي على المنبر سيهاك منبري فتشهد إن الحمد لله وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة يبا متاني لابارن أبن دي فارنا سيدنا علي دا كما دليل دي سابه مبايع با وأذره الذي بالذي تعذر به كما يفعل أذر ششيني تشوى غاهالا دي كسنشي ثم استغفر سألنا يني مغافر الله معنا يرفع مغانا شكرا سبحانك اللهم كذا كذا كذا وتشهد علي ابن أبي طالب سيدنا علي هاوشي ماي خطبة الحاجة فعظم حق أبي بكر يجرم مع الأمر درجة ده حق ده أبو بكر يكيرشي كجوانا يكون شيئا وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر يتيكم باياي أبن ديني دن جايا أبو بكر با ولا إنكار الذي فضله الله به ba kuma dan nuna cewa bai da abin da Allah ya ba Abubakar na halifanci ba walakin na yace sai dai mu kunna nara lana fil amri nasiba mun ga cewa muna da rabo a ciki in ba ne shugaban kasa ba ya kamata a bada wani sakatare ko minista ko advisor ko shugaban jam'iyya a dai yi da go saboda da mu ne ake yin komai fa wajadna fi anfusina shine abin da ya bamu haushi fa surra bi dhalikal muslimuna musulmai suka ji daɗi gaba daya kowa hankalin shi kwanta wa qalu suka ce asabta kai daidai ya kai sayyidina ali fa kana al muslimuna ila aliyin qariba daga nan suka koma suna kusanta shi hina raja al-amr al-ma'rufa yayin da ya koma kan al'amarin da yake shine gaskiya da jama'a kun ji wannan shine hadisin a cikin ainihin wato lamba hadisi wa na ainihin dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da biyar a wannan littafi na ainihin sharhin muslim a cikin juz'i na goma sha tara ka ji hadisi da haka menene matsalar kenan a wannan magana fatima ce ba ta da gaskiya magana gaskiya jama'a radiyallahu anha ba ta da gaskiya kuma kar manta gadan ba nata bane ita kadai idan gadan ne za a raba gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bangare uku ke cin gadan Fatima tana da rabi akwai Abba babban shi dan uwan baban shi tunda ba da namiji shi zai tsaya matsayin uba ya ci gadan ɗaya bisa shida sai kuma matan aure suna da ɗaya bisa takwas saboda akwai ɗa ita ce Fatima ko to daga cikin su da a ce an ji labarin an ba sauran gado ita ba bata ba shi za a ce an yi zalunci da a ce misali abubakar ya lallaba ya ba yan shi aisha ita da kishiyoyinta ɗaya bai sa ce ga na ku kyala wacce ko kuma ya ba abbas da sai a ce an yi zalunci kuma waɗannan gonaki suna nan har zuwa zamanin sayyidina ali da ya halifa me yasa ali bai ɗauka ya ba 'ya'yan fatima ya ce ga gadon uwarku da abubakar ya hana ba idan abubakar ya wannan zalunci Umar ma ya yi, Usman ma ya yi, to Ali da ya halifanci shi ma sai ka tsona shi da su. Ina fata mun gane wannan. Sannan ya kamata mu gane kamar yadda na faɗa ɗa'an manzo Allah take kan gaba ba ɗa'an Fatima ba. Ba zai a canza dokar da Annabi ya bayar saboda Fatima ba. Sannan baya ga haka a Fatima da ta fushi sai na baka bai zai mata kan fushin ta ce a batta in ta ga dama ta mutu ba. Mun ji ya ji ya bata hakuri da ba ta da gaskiya. ashe wannan bai shi ta girmamawa ba za ka wannan magana ƙarya ce kawai suka ƙirƙira jama'a kun ji dai da ƙisa take kun ji da abin da ya faru ga kuma hujja da annabi ba su sai na bakar ya ba su manzo Allah ne ce ba za a yi gadan annabawa ba kamar da yace annabawa ana rufe su ne a inda suka faɗi suka mutu ba a matsawa su ko tiki guda inda Allah yake so a rufe su na ake rufe su da haka sayyidina Musa alaihi salam da Allah ya aika mishi mala'ikan mutuwa suka yi wannan rigingimun da suka yi an gami cewa za ya mutu ne sai ce a bashi uzuri ya sauri ya shiga baitul maqdis manzo Allah ya ce yana shiga da kamar taki daya ya fadi ya mutu saboda ya san in ya mutu a inda yake to ba shi da alfarma da kisha kai shoro ji haka sai suna kafa hujja wai dan dan dan dan me sunan shi dan shi azai maka hujja da Qur'ani wai ai ga yanan wawar sa Sulaiman Dawuda wai shine hujja ya ta gaga ta bakin da malam Jafar yace wannan magana zaka faɗa ne kawai da cikin malamai dariya kawai za ma sai dai ka faɗa cikin jahilai amma ka faɗa cikin yan makaranta kawai dariya za a yi cewa ai Suleiman ya gaji Annabi Dauda ko irin wannan ai kaga wannan abin dariya ne dan zaka rasa ma sai zaka mishi raji wannan dan menene abin da Suleiman ya gada annabta da sarauta da ilimi kuma wannan shine abin da ya gawo daga annabawa da manzo Allah yake cewa mu annabawa ba ma barin gadon dirhami da dinari muna barin gadon menene ilmi da aka ce malamai su ne magada annabawa ko shin ana ɗaukar kuɗi annabawa ne a wasu ilmin annabawa suke gada haba jama'a ya kamata waɗannan jahilai in shi'a to siya musu wallahi Allah ya samu dace to kaji wannan ce ragowar kisar da malam bai kawo ba wanda muke ganin cewa ta daga cikin kisoshi masu muhimmanci waɗanda suka faru a wannan zamunna da ainihin aka yi karatu a kansu insha Allah kawai dai lokaci ya ƙure mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mako na gaba sai mu tashi akan wannan babi sabo na al-fasl sani khilafatu amir al-mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah ainihin ya kai mu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh